أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوة المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قدوة الأقداج فريد الدهري الإدلاكي حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا أئمة الشيء يدري لنا بهذا المهضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا زما na ishirin a cikin littafin shautijani radiyallahu ta'ala anhu jawahirul ma'ani muna neman ubangiji Allah mana fatahi muna magana a cikin abin da Allah ma mannallahu ala shaykhina min adiyatin wa fadalin wa ikhtiyarin wanda Allah ya bawa shautijani radiyallahu ta'ala anhu shautijani an tambaye shi wasu ila radiyallahu ta'ala anhu an tahqiq al-fadl qawla da'irat al-ihada menene haqiqan fadalan da'irat al-ihada da'irat al-ihada sirri ne wanda ake fitar da shi wanda aka fitar da shi daga cikin Fatiha wanda asararai suna ciki masu yawa ma'ana wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa ne domin ko wani daga cikin abokanai na mimma manallahu alaina bihi ya fitar da sirrori a cikin fatiha sirri daban-daban ya fitar da dubu tara da ɗari tara wannan bahari ɗaya ne mutum ɗaya ne kuma ba a iya lokacin da wurudu suka zo masu kenan misali kamar a ce mutum ya kawo ɓangaren technology a kan wani ɓangare ɗaya a ce a jikin waya kawai ya fitar da kaza ai kusan kwanan nan an tsayar da network ɗin duniya ga baki ɗaya yaron da Allah ya ba shi dama ya tsayar da wannan ai ɓangaren sirri ne na technology na duniya wanda Allah ya ba shi shekara goma sha ne a duniya to irin wannan to shi ma wannan Allah ya nuna masa a cikin fatiha ya fitar da sirri dubu tara da ɗari tara to ba kuma an tsaya ba kenan a cikin haka ana nan ana nan za a iya ƙarawa a yi ta ƙare ƙare kuma shi ya samu na wasu ne wannan nashi ne wanda Allah fitar to wani kuma za ka ga ya fitar da aksar min zalika ko adna min zalika zalika fadlullahi yutihi man yasha'u ma'ana a kullum muna magana irin wayannan saboda duniyar ta kai yanzu a gane wanda da ba za a cika yin karatu akan jawahirul ma'ani ba amma yanzu duniyar ta kai a karatu akan jawahirul ma'ani saboda irin technology da ya fito a duniya ma'ana wannan zai gaskata abin wanda inda da ne ake faɗan wasu a cikin jawahirul ma'ani mutum ba zai gane ba amma yanzu ya kamata mutum ya gane saboda wanda ba musulmai ba mutane biyu ne suka fara yin research kuma ƙanana shekarunsu ishirin da shekara talatin da wanda suka yi abubuwan da suka gama duniya kuma suka gamsar da duniya kuma duniya ta sani wannan shi ibrahim radiyallahu ta'ala yana faɗa yana cewa man yuridu an yara ga'ibu hadiran idan mutum yana shan ya ga'ibi mutumin da baya nan hadir ya ce falushahidu silma walau maratan ya kalli silma ko da su ɗaya ne to yanzu ko da silman sai da wuta ake gani yanzu silma din tana hannun mutum ma'ana za ka yi magana da mutum gashi baya nan kuma gashi nan kuma kana magana da shi yana baka amsa to kaga zamanin ya sake tarewa kenan kuma gaskata wulayen shehu tijjani ne saboda shehu ibrahim yana cewa dawaitu wa sahaltu dariqa ila alhaqqi li kulli murid alwasl lil haqqi bil haqqi na tattare komi na duniya dawaitu wa sahaltu na tattare kuma na sauƙaƙe yadda za a yi riski haƙa'iku abubuwan da ba sa nan a riske su in ji shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma almajin shehu tijjani ne radiyallahu ta'ala anhu ma'ana aiki ɗaya ne na shehu tijjani aka samu da shehu ibrahim ya yi wannan abin kuma ya bayyana ashe dole a gane shehu tijjani yana da faɗi saboda in mutum bai gane ba ai mutum shine mala'ika mutum shine rauhani mutum shine aljani mutum shine shaidani kuma mutum shine mutum domin duk wani aikin da wa'annan suke yi yana yi shi kadai kuma mutum shine dabba duk wani ɗabi'a da ka gane gabaki ɗaya shine kuma jimadu shine kuma ɗaba'iyu duk mutum ne shi kadai duk wa'annan ɗabi'an na jikin mutum in ya ga dama sai maka halin dabbanci ya tashi ta kwara ma a shar ya bi ka a guje mahaukaci lafiyayye yana sallah lafiyayye yana faɗa mahaukaci yana cin mutunci dabba yana haka za ka gane duk abubuwan da ka ga ɗabi'ar ce take bayyana a jikin mutum kaga ɗaba'iu jimadat haiwan ya fita jikinsa shaidani ya haɗa faɗa a nan ya haɗa faɗa a nan shi ke haɗawa kaga shine iblis shine jinnu shine rauhani shine mala'ika kuma shine mutum to ashe kenan dukkan sirri na dan Allah ya tattara jikin dan adam ne duk sirrin dan duk sirrin Allah ya tattara jikin dan adam ne gwargwadon wanne ne kai fice da shi a cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa to wannan ne kuma za a iya gani kana tare da shi wanda ya tare duk abubuwa za a iya tabbatarwa da irin wannan to an tambaye shi tijani ya faɗa domin jiya mun yi magana akan cewa kowane mutum ɗaya a cikin almajirin shehu tijjani kowane mutum ɗaya yana tare da mala'iku dubu saba'in in zai yi aurari wannan ya roƙi Allah Allah ya bashi kuma an masa stamfi daga hadaran sai da lojodi idan ka yarda ko baka yarda ba yanzu a duba cikin irin wa'annan su masu irin wannan abun in ya ɗauki wannan ya ce shine manajansa a waje kaza manaja kawai ya ce zai turo masa da kaya sai an gama sama da mutane miliyan ɗaya suna tare da shi wannan shi ma a ce gari kaza shine manajansa ba zai ba da kaya ta hannun kowa ba sai ta hannunsa to ai haka ne shugabancin haka ne wanda ya kai yarda da shi shi za ka baza shi shi kuma abubuwan ka zai dinga fita ta hannunsa na ce akwai mukaddamai a cikin ɗariƙa na ce akwai halifofi a cikin ɗariƙa na ce akwai muridai a cikin ɗariƙa to kuwa dole abubuwan da yake gudana zai iya baka ka gane abin da ake nufi in mutum ya gane to wannan shi ne فأجاب رضي الله تعالى عنه شو تجاني أمسى بقوله إذا قدرت ذاكرا ذكر جميع أسماء الله تعالى إذا كقدرت cewa akwai wani mai ambatan Allah da zai ambaci dukkan sunayen Allah fi kulli lugatin a kowace luga huwa nisma ratin min zikra al-kabiri kowace luga a hada dukkan sunaye kai ka ambaci Allah da wannan lugan to zai zama nisfu marratan min zikra al-kabiri rabin ɗaya ne daga cikin rabin ɗaya ne abin da ya yi aikin gaba ɗaya daga cikin zikirun lahil azimil kadiri kenan da ismail al'azim ake nufi wa marata min ma siwahu ɗaya waninsa wani anibil kadiri abin da muke nufi da ismail lahil azimil kadiri shine maqam huwa maqamur rasulullahi shine wazirin Allah shine manzan Allah wazirin Allah da Allah yana da waziri to annabi Muhammad ne eh to wazir makamin wazirin Allah ne shi ko wal waziru mujirun waziri yana tseratar da abubuwa domin abin da ya faɗa ana amfani da shi shi wazirin Allah ne saboda haka makaminsa a wajen Allah idan aka yi neman a sani to za a ga ga yadda abubuwan suke wa marata mai masuwahu ɗaya ka karanta daga makamin ɗaya daga nasa min tarakibil ismi na daga hauhawan suna li'anna tarkibul ism la hadda laha domin hauhawan sunaye ba shi da iyaka wa yudha'afu bi zikri kulli malakin ashara maratin ana ninkawa da zikirin kowane mala'ika so goma kama ta kaddama kamar da aka faɗa baya su mai yubafu sannan yubafu ana ana ninkawa alfadal almazkura wato fadalan mazkura abun amato ila sab'i mi'atu alf alf marratayn zuwa dubu ɗari so mu ce ila sab'a mi'atu alf alfin zuwa dubu ɗari so dubu so biyu miliyan ɗaya kenan wai za zakara azzakiru idan mai ambaton Allah ya ambaci asharatu alafin so dubu goma min alkadiri daga ismin layil azim alkabir ko juzun ya zamo yanki ne min sab'a mi'atu alfu alfu marratainin nan shi ismin layil azim da ismin layil azim alkabiri fa hada fadlun kabirin wannan shine fadala mai girma wa ma gairuhu wanda ba wannan ba ta fi kullu tarkibun nisfun a kowane hauhawa na ismullahi azim zai zama rabi ne min hada al-fadl azim daga wannan fadala mai girma idan ka shiga cikin lissafin sa anan ne zai fitar maka da menene arna maka ijazi da gajiyar gajiyarwa wajen bugun yawan ladan su matsala radiyallahu anhu sai shehu jani ce wa la ya'rifu nisa'u wannan mata ba sa sanin sa ko da sun kai matuƙa a cikin ma'arifa ba sa kawowa wannan kujera domin wannan huwa khasun da rijali kujera ne na mazaje ba mata a ciki la'ana martabatin azimatun domin martaba ne mai girma falatu da ba a ba wa kowa illa liman sabaka annahu mahbubun inda Allah sai in Allah ya rubuta kai abin so ne a wajen Allah jalana Allahu minhum Allah ya sanya mu daga cikin wanda Allah yake so bi mahadi fadlihi wa karamihi amin wannan a rufe kofan kenan kaga akwai martaba da mata ba sa hawa dama gaba ki daya kaman qudbanitul uzma wadda ta taba hawa a duniya sai da fadimatu zahra ce ita kadai ita kadai bayan ta babu wata wanda ta hawa wannan kujera eh domin ita kuma baba'atun min bid'atihi sallallahu alaihi wasallam saboda abu ɗaya ne daga jikin annabi Muhammadu wa mimma amlawa alaina yana daga cikin abin da ya mana imla'i shau tijani kana lawi ta ma jami'a ma talatu ummatun da za a tattara duk abin da al'umma suka karanta min alqur'ani na daga alqur'ani min bi isatihi daga turowan sayyidina rasulullahi ila nafshi zuwa tashin kiyama fi suwarin a cikin sura lafzan lafzan ba surorin qur'ani ba sura na sifa lafzan lafzan fardan fardan lafazi lafazi ko ɗaiɗaiku min alqur'ani daga cikin karatun alqur'ani ma balaga lafazatan wahidatin min ismil azami shi kuma bai kai lafazi ɗaya na ismil azim ba shi karanta alkurani daban in mutum ya ci irin wannan sai ce an an fifita wani abu akan qur'ani to shi ismulal azmi shine ai qur'anin shi rabbul izzati ake magana ba mujarradin sunan Allah ake magana ba a'a menene mutum ya fahimta akan zatiya na Allah zatiya ba sifa ba saboda kamar yadda jiya na faɗa idan ka ɗauki mutum wanda duk wanda suke musu akan wannan duk abin da ya ga maka walillahi asma'ul husna zai ce fada'uhu biha haka ne ko zai ce maka huwallahu in yace maka Allahu Allahu shine sultanul asma'i fi zahiri to amma abin da ake nema a cikin ma'arifa shi Allahu ba shine sunan Allah bane ismul martabati ne lillahi sunan martaba ne sunan Allah boye yake to akan wancan sunan ake magana ba wannan wanda kake gani na zahirin ba saboda huwa zahiru huwa batinu in ka yadda akwai zahiri to akwai batinin ai to wannan sun sufaye suna magana ne akan bawadinuhu ba zawahiruhu ba suna magana akan bawadinuhu ba zawahiruhu ba saboda haka idan kai ka tafi ka karyata su to ka karyata su ne a matsayinka na jahili malamin wasu jahili ne amma malamin wasu su kuma kujeran su suke magana suna kallon ka almajiri wanda baka san inda aka sa kai ba saboda ai ka yarda dai al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu sunan Allah ne to shikenan idan awwalun yazo zahiru yazo batinin yazo to batinin me ake nufi da batinin me ka shiga ka gane me ka fahimta a ciki to shi ake annan ne ake neman asalin ismin lahil azim din shi an boye shi ne abin da sai aka boye shi saboda tasarrufatul kauni ne ba kowa ya isa ya sani ba sai wanda Allah lima hatassahu Allah min fadlihi wa karami wannan kyauta ce ta Allah Allah ya sa muna daga cikin wanda za a ba mu na'am wa za kullu bi nisbati lil ismi wannan dukkan su nisbansa akan suna kan nukudatin fi bahar muhit kamar a sa digo ɗaya ne a cikin kogi e duk karatun gabaki ɗaya a haɗa to ai in ma da yawan mutane yadda abin yake faruwa in aka zo kai magana akan tilawatul qur'an tilawatul qur'an shi qur'ani ɗaya ne haka ne gaskiya ne to amma karatun shi ba ɗaya bane ba ina nufin riwaya ba a yadda zan karanta alqur'ani Allah ya bani lada ba dole bane yadda za Musa zai karanta Allah ya bashi ladan sa ba dole bane yadda karanta Allah ya baka ladan ba ya ba dole bane ba dole bane kowa gwargwadon imanin sa da sanin alqur'ani ne ladan saboda ya tafi dai an fara mutum ya san qur'ani ya karanta alqur'ani yana da lada fi kull alif lam mim fi kull harfin ashara to akwai kuma fi kull harfin sab'a mi'atin ne akwai kuma fi kullum harafin adadin ajrun ne bila adadin eh wallahu yudhaifu liman yasha to kaga ashe ba iri biyu bane kenan kuma karatun qur'anin sunan su wanda ya aka bashi goma shi ma bai tashi banza ba amma wanda ya aka bashi ɗari bakwai ko yana gaba da mai to kaga ashe ba karatun ɗaya bane duk duniya kuma haka abin yake tafiya saboda mizani ne na manzon Allah in ku haka ne kenan kaga akwai wanda ya ce alifun yana faɗan alifun ɗin to ladansa ya fi saman bakwai da ƙasan bakwai to a nan ne ake binciken ismail lazim ɗin wanda suka kai wannan kujerun su ne ake magana da su ba ana magana da wanda in kai alifun ladan ka ɗaya ba da su ake ba saboda kar mutum ya ruɗi kansa ya ce a su ba mutane ba ne a kai mutum ne amma watakila in kana take-take ya zamo adana minal insani eh Allah ya kiyaye mu Allah ya fahimtar da mu abin da ake nufi wa hadha mimma la ilmu li ahadin bihi wannan yana daga cikin abin da ba kowa ke da ilimi da shi ba wasa sarallahu bihi an halqihi Allah ya yi zaɓi ne daga cikin halittarsa, waka shafahu ya yayi liman sha'a ga wanda ya so min ibadi daga cikin bayansa ya sanar da shi. Haka ne, amma za ka ga ai an yi ta amfani da ismai wannan sunayen yana nan da tarkibat ne, ismullah alazim, ismullah alazim, a hadisai ma suna nan ismullah alazim, ismullah alazim, waye addu'a da wannan ce laƙad da auta bismillahi alazimi, in ji maza Allah. waye ya ce ya hayya ya kai wannan ismul lazim ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace ismul lazim ne manzo Allah ya kariya ne dai ismul lazim ne amma wani maratif ake nufi ai a koye ne fatihatu kuwa ismul lazim ne bismillah ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma baina bismillah wa ismul lazim illa kama baina al-bayad wa saudiha tsakanin ismul lazim da bismillahir rahmanir rahim kaman tsakanin bakin irin nan da farin irin nan ai kaga ana hade saboda haka bismillah indal abdi kamar kun indal lahi bismillah ita kanta in kana yin ta tana zama kamar matsayin kumfe kunu ne a wajen Allah bismillah lazim din kenan dai so amma wanda menene hakikanin ta wannan ana budewa ne an je wannan level din an je wannan kogin an wuce an yashi ana zaton za a samu diamond a ciki sai aka samu karkashin sa dutsuna ne aka koma wannan kogin aka ce za a samu daimo a ciki aka samu dutsuna ne haka ake tafiya har sai an riski gurin da ake son a samu abin da ake nema abin da ake magana a kai kenan wa qala radiyallahu anhu shau jani ce innal ismul azami shi ismul azim huwa khasun bi zati shi yake banta ne da zati zatiya na rabbul izzati la gairu ba wani sa ba wa huwa ismul ihadatu sai ake kira ismul ihada shine da'iratul ihada da ake cewa ismul ihada wala ya tahaqqaqu bi jami'i ma fihi ba a tabbatar da abin da ke cikin sa illa wahidan fi dahari mutum ɗaya ne yake iya sanin sa a zamani fi dahari a zamani wa fardul jami'i shine fardul jami'i shi kuma na samun sanya shekara 100 so daya hmm هذا هو الاسم الباطن wannan shi ake kira ismul badin albadinu sunan Allah wa amma da ismul azamu zahiri amma suna ismul lahil azamu na zahiri ko ismul martabati aljami'i shi kuma ismi ne na martaba aljami'i wanda ya tara da martabatul uluhiyya daga martabar uluhiyya min awsafil ilahi al ilahu ilahu allahu kaga Allahu lillahi lahu huwa ko ta ko ina yana kirwa Allahu lillahi ma fi samawati lahu ma fi samawati huwa Allahu shi kadai ke jiyawa ka karanta shi daga farko kuma karshe kaga huwa sai a ce Allahu hu Allahu to malamai suna maganganu a kai shine Isma'il al-Aziz ya ce Isma'il al-Aziz ne amma bi martabati zahiri amma yana cikin ismul martabati ne li ismillah ismul martabati ne li ismillah idan aka ce Allahu الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسعور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الأحد harka ji asaburu duk abin da za faɗa maka sunan Allah ne don ka duba shi in aka dawo duk sai an cire ka an aje kai a ce sifatul lahu ba suna bane sifa ne sai kuma ka ce ya shi ya ce sunan shi ne kai kace sifa ne ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba fasalu ahla zikri in kun to waye ce sai an shiga nan waye ce sai an yi waye ce a yi waye ce a kirkiro jirgin sama ku tafa a kasan mana tun da Allah ya jaki Allah ya yi abin nan ya yi raƙuni waye ce dole sai ka kirkiri jirgin sama kuma ka zo kana ta santi ya yi maka wace maka sai an kirkiri jirgin ruwa wace maka sai an kirkiri jirgin ƙasa na can ƙarƙashin ƙasa wanda ya fi kowanne gudu wace maka sai ka ce technology ne garin jaye-jaye kenan aka jawo ko to wayannan duk baki ɗaya in kana nema yadda wayannan suke research neman sanin Allah haka wayannan suke research neman sanin duniya kuma su yin ka ce abin ya maka amfani to balle wanda suka kama Allah na'am to wannan yana daga cikin watatu martabatul asma'i at-tashtiti karkashin sa martaba ne na sunaye wanda suka nasharu wa min hadhihi asmai yana daga wayannan sunaye fuyudul awdiyai kwaran yawan waliyai duk daga cikin wannan asma'u ne ake samun kwaranya na na awaliye famina ta hakiki bi wasfi wajen tabbatarwa wajen sifa kana failuhu bi hasbi zalika al-ism to wajen tabbatarwa a wajen sifa to kwaranyarsa tana zuwa ne bi hasbi zalika al-ism gwargwadon wannan sunan misali ke na ce in mutum ya ce subhanallah subhanallahi wannan shi ne tasbihin mala'iku wannan lokacin da Allah ya annabi Adamu alaihi salatu wassalam kafin annabi Adamu abinda mala'iku suke cewa ataj'alu fiha man yasud fiha wa yasfiku dima'u wa nahnu nusabbihu bihamdika subhanallah subhanallah wannan aikin mala'iku kenan gaba ki daya duk lokacin ka ce subhanallah ka dauki aikin mala'iku kaf gaba ki daya in ka ce walhamdulillah annabi adamu ne ya fara cewa alhamdulillah lokacin da aka busa masa rai aka sa mara rai ta maɗiga yana zuwa hanci atishawa yana zuwa baki ya ce alhamdulillah shi ne farko wanda ya fara faɗin alhamdulillah a duniya saboda haka in kace subhanallah alhamdulillah ka haɗa aikin mala'iku da annabi adam a lokaci ɗaya in kace subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wanda ya fara faɗin la ilaha illallah annabi annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam shi ne fara faɗin la ilaha illallah in aka ce Allahu Akbar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi lokacin da aka jefa shi a wuta ya faɗi ce Allahu Akbar idan ka kana faɗan haka jibrilu da ya gaya wa manzo Allah sai manzo Allah ya ce wala haula wala quwwata illa billah alazim ai abin da ke kiran tasbihi da me Allah ke ce masa a cikin alqur'ani kafi ne ko kafi subhanallah wa la ilaha illa akbar wannan tasbihin da ya faɗa sai manzo Allah ce la hawla wala quwwata illa billah shine baqiyatus salihatu idan ka faɗi wannan kalman kawai ka ɗauko dukkan aikin annaba wannan har zamanin annabi Muhammad ka samu a cikin kalma ɗaya shi kuma ya zai ba tafi ba jirgin ya tafi kuma gwargwadon amfanin ka da ismin gwargwadon abin da ka tara saboda ka irin fiwabatin da za a maka gwargwadon irin wannan ina ma ka zauna da malaman da suka san abubuwan su warware maka yadda ake shine dalilin na falata tasbihi shine wal baqiyatu salihatu hayrun inda rabbika sawaban wa khairu amala ba ka qur'ani yace ba ta saboda abin da ya tara ne amma mutum ya wuce ya karanta wannan sau dubu ya fahimci hakan saboda bai shiga hanyar masu shi ba to irin wayannan abubuwan ne ke faruwa ake samun damuwa a cikin mutane su zo su kasa ganewa kuma su zo suna ta faɗa da masu rishakin shi kuma wanda yake rishakin ba dole bane ka gan shi ka gane shi wataƙila ya gan shi ya zama maka kazani wataƙila ka gan shi ka ji shi ƙarfin duniya ka ji shi ba kuma ba haka ba ne sirrin Allah yana ajiyewa aksari a cikin wawaye ne wani lokaci ba ka ganewa wani lokaci sai ya batar da kafa ko yanzu ma'aikatan gwamnati in ana son a yi risacin wani abu ba a sa mai kamala in guri gabaki ɗaya masu tsafta ne to sai a sa irinsu sai su ga duk irinsu ne ba wanda zai gane in guri kuma ana haɗe ne cuɗe da sai a sa mutum kamar mahaukaci sai zai fito da asararu a ciki wanda ko kuna ganin shi ba komai bane ku faɗa abu kuma ku kore shi ko zo yana yankan farci amma duk sirri ne wayannan abubuwan duk suna nan a cikin rayuwa wanda ya kamata ina ganin watakila ma dalilin da ma Allah yake son ma ya ba da dama a karanta jawahirul ma'anin kenan saboda duk irin wayannan abubuwan sun fito wanda in da da ne aka faɗa ya ce za a shirya mutum a zuwa yanka shi amma yanzu ko ana kana faɗa za a iya gaskata ka saboda ga abubuwan sun bayyana ga abubuwan sun bayyana Allah ya kiyaye Allah ka ba mu ilimin albarka wa min haza kana maqamatuhum muktalifatun daga cikin wannan duk da haka zaka ga maqamin waliyan daban wa hawalihim kazalika halayen su daban maqamin su daban wa jami'a fuyudul martabati ba'dhum min fuyudul ism al akbar amma dukkan jami'a fuyudul martabati mafi yawan kwaranyewan martaba na ba'adul min fuyudul ismin zatil akbari daga ba'adun fuyudul ismin zatil martaba ta suke zuwa wa qala radiyallahu ta'ala anhu shaujani ya ce idza zakara zakir ismul kabiri idan mai ambaton Allah ya ambaci ismul kabiri muna magana ne akan ismul azim duk abin da muke magana idza zakara Allah ismul kabiri ya khaluqu Allah min zikrihi mala'ikatun kasiratun Allah zai halicci mala'iku da yawa la yusa adaduhum illa Allah ba wanda ya san adadin sai Allah ismul kabiri daya kana fadan sa to Allah zai halicci mala'iku da yawa wa kullu wahid min alsinati bi adad jami'il mala'ikati wa kullu wahidin a kowane guda ɗaya daga cikin mala'ikun min alisinatin daga harshensa bi adadin jami'il mala'ikatul makhluqina akwai mala'ikun da suke halittattu wanda suke nan kafin ka yi aikin dama jiya na ce mutum yana aiki yana halitta mala'iku to kafin ka yi aikin duk mala'ikun da suke bayan ƙasa wanda Allah ya yi idan kai kana yin ismin za a halitti mala'iku a cikin mala'ikan mutum ɗaya shi kuma a cikin mala'ikan mala'ika guda ɗaya shi kuma in yayi motsi zai zai Allah zai halicci daga harshensa adadin mala'ikun da za a ka halitta wanda shi ne kuma faro daga baya watakila an gani saboda irin kyautan Allah kenan eh man zakar al wanda ya ambaci sunan sunan Allah daya don ka faɗa so daya duk adadin mala'ikun da Allah ya yi yau zuwa farkon rana to yanzu kana kiran sunan Allah daya zai halitti mala'ikun da ba wanda ya san adadin su mala'ikan kuma zai dinga tasbihi ne shi kuma ya bude baki yana magana za yana tasbihi kai yake rubuta ma Allah dan fa shi kuma za za a halicci lafazinsa daya duk mala'ikun da Allah ya riga ya halatta tuntuni zuwa wannan lokacin da kai wurin shi kuma yayi magana daya Allah zai halicci wanda wanda so kai su kuma ya dinga yi kenan to kuma ba ɗaya ba la ya alamu adaduhum illallah subhanahu wata'ala to akwai wani abin da ya kai wannan wanda kai karama kuma ranar da mu je kan yadda za ka iya ganewa shi dama wannan martaba ne lama da halalil akali illal iman imani ne kawai zai amfani da wannan amma ba hankali ba kuma imani dama fagensa kenan a dake ka ta hanyar Allah don ka ga girman Allah ba wannan ba sawa ake mutum ya raina Allah ba a'a so ake ka ga girman Allah kuma hakan ne manufan dan dama shi sufanci ai al-sufiyu gayatuhu Allah talabun ma'rifatin lahi ma'rifan Allah kuwa shine ka san irin girman sa ana sanin girman Allah da kai gajiyayye ne shi kuma qadiru ne wannan shine abin da ake son mutum ya gane Allah da shi to wai sai turuna fi kulli tarfatin ainin da su nema ma gafara fi kulli darfati ainin cikin kowane kiftawan ido li zakiri ga mai ambaton Allah ai kullu wahidin yastaghfiru fi kulli darfati ainin bi adadi jami' alsinati da dukkan harshen sa zai nema maka gafara wa hakaza wannan haka zai tafi ila yawmil qiyamati har ranar tashin kiyama daga ranar to ka karanta ismullahi alazim so daya ismullahi alazim alakbari so daya ai an baka wayannan sai a ce akwai wanda ya yi ibada irin naka to wannan ne shehu tijjani kuma ya sake roƙon Allah a ninka masa so shi in ya roƙi Allah da shi in Allah yana bada zubin bugun farko ne to a ninka a ninka a ninka kuma manzo Allah ya sa masa hannu aka ce an masa watakila ai an gane to daga nan sai ka ci to waye shi shehu tijjani sai a ce maka dan dan annabi Muhammadu ne kuma waziran annabi Muhammadu ne ya za a yi zai iya ɗauka ko ba zai domin yadda Allah ya ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shautu da ne ke a wajen manzo Allah anta habibi manzo Allah habibullahi ne shi kuma habibu rasulullahi ne anta habibi ko gashi nan dai maratibin yana gaba don za mu zo kansa sauri ne kawai su makayar radiyallahu anhu sai shau da ne ce sa'ar su sai da wujudi ka gani na tambayi manzo Allah an fadalul musabba'atil ashara wannan musabba'atil ashara shau tijani a Madina qudubus sammani shi ya lakana wa shau tijani shi kuma sayyidina haddiru ne ya lakana masa musabbatul ashara yake cewa wa anna man zakaraha marratan wanda ya karanta ta so daya lam tuktab alaihi dhunubus sanati so dayan ka karanta ba za a rubuta maka zunubi shekara guda yana cikin awara da shi tunani fa qala li sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce fadalu jami'al azkari fadalan dukkan zikirai wa sirru jamil azkar da sirrin dukkan zikirai fi ismil kabiri a cikin ismul kabir suke fa qala shi radiyallahu anhu duk a cikin wancan ismin ne wannan kaman an nan nade an dauko dan wani abu ne chak an dauko wani abu ne haka to mala'ika daya da zaka kira za a halicci mala'iku la alamu adadum illallah sannan kowane ɗaya zai yi tasbihi da bakinsa in ya buɗe bakinsa a lokacin za a halicci mala'ikun da Allah mala'ikun da ya yi tun farko sun fi su yawa zai dinga nema maka gafara ila yau kiyamati kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wanda ya san adadin su sai Allah baka shiga ba in mutum bai san wannan ba nawa ne mutane da yanzu suke kwanci ake rubuta musu kuɗi gwamnan banki misali ko duk wa'annan yan majalisa kana kwanci a gida na rubuta ma kuɗi na shiga alat alat yana shigo maka kawai tar tar tar tar tar duk wannan gwamnati ta yadda da kai ya gwamnatin Allah me kai a kai sunanka ma'aikaci an yadda da kai ma'aikaci an yarda da kai wanda ba yadda za a yi a bari ba sa son a gane ma nawa yake zuwa saboda su yi gaba da mutane to ashe ko dole waliyai su samu abin nan an aka gane irin abin da Allah yake ba su kuma shiga hanyar su yadda wancan suka yi kokarin kutsawa suka shiga cikin duniya haka wanda suka yi kutsa suka shiga cikin Allah wannan yana aikin su kullum ala shakilati ya maluna kowa yadda aka shirya a aikin ka kake wannan wannan ya taba nan ya taba nan wannan kuma an tsaye da shi waje daya haka abubuwa suke gudana wallahi masalla ala Allah ka ba mu sa'a alimtu annahu arada yace na sani annahu arada sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana nufin jami'al khawasil azkari dukkan kebantattun zikirai wa fada'iluha da fadalanta mun dauyatun fi ismil kabiri kaji duk wani zikiri da za ka yi ambata a ce maka in kai kaza za a yi kaza in kai kaza za a yi maka kaza in kai kaza da an tattare su an sasa cikin ismul kadiri ismul alazim din nan maqamu rasulullahi su maqala radiyallahu anhu sannan shauja ne ce yuktabu lizakir ismi ana rubuta wa mai karanta ismul alazim bi kulli malakin halaka wallahu da dukkan wani mala'ika da Allah ya halitta fi alami a alam fadadu ishirina min lailatul qadari darajan kwana ishirin na lailatul qadari lailatul qadari hayrun min alf shahr dinna kowane mala'ika wanda aka halittan kuma banda wa'incan din wanda ba wanda sabon halittar da kai da isminka wa yuktabu lahu bi kulli du'ain ana rubuta maka kowane addu'a kadirin wasa girin karamin addu'a ne ko babba sittatun wasa lasuna alfu alfi marratin ko misali ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri a maka addu'a kace ai addu'a ne Allah ya saka da alheri to kai sai an ninka maka to sittatun wa salasuna alfu alifi marratin saboda hannunka a ciki da hannunka a ciki mun yi mun saye hannun jari ai mun gani nai na sai hannun jari 1992 an bani one to one in kana da dubu goma an baka an kara maka dubu goma in kana da dubu dari an kara maka dubu dari a wannan lokacin a 1993 mun samu wannan wanda kusan da shi ma dari yawan wannan na fara sayan mota motan shiga na to lokacin da ka saya naira goma goma misali a shekara an maka kasuwanci baka san an maka kasuwanci ba ya ka zo aka ce ya koma naira talatin talatin kuma an ba ka riban naira talatin talatin so dubu talatin ƙarya ne ko an yi wannan kasuwancin to kuma ya yiwu kuma ka idan ka riga ka mance ma domin kuɗi ne a je a baka na sawa a pocket ɗinka sa kuma kana son ka sayar ka fito da shi ka yi talle a duniya sai da ka ga dama ka sayar kana faɗa kuma a ce gashi duk wa'innan suna nan Allah ne ba shi da wannan hanya ai abubuwan ya kamata mutane su gane kawai Allah ka ba mu sa'a بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف kowane ɗaya ka karanta ismin sharif wannan zai ka shiga ciki wa qala radiyallahu anhu shauta ne ce faman qaddara anna zakira zakara jami'al asma'illahi da ka karanta cewa wani mai ambatan Allah ya ambaci dukkan sunayen Allah fi jami'il lughati kowane irin luga ka roƙi Allah da shi to sawi maratan min zikr ismi to za a da a danganta shi ne da ya samu rabin rabi ɗaya daga cikin ismin min zikir ismi man zakara kullu arifin daga zikirin kowane arifi da ya ambaci Allah wa ma zikirul fard lasi amma zikirul fard lasi bihi da shi marratan wahidatan ɗaya kawai bi alf alf salasa maratibin da dubu so dubu so martaba uku min fadlil ismi gai inda gairihi a wajen waninsa min al-awliya'i kaman arifi daban fardul jami'i da fardu daban al-fardul jami'i kuma daban wa kullu malakin da kowane mala'ika yudha'afu fadluhu ana ana ribanya fadlansa fi jami kauratul alami cikin kaura na alam bi alf alf salasi maratibin so uku wa kullu wahidatin kowanne daya min hadha tadif daga wannan rubanye tusawi jami al askar al alam yana daidaituwa da dukkan tasbihi na alam min awwalihi daga ranar da kai ila wakati zikir zuwa lokacin ambatan qala radiyallahu anhu shau da ne ce hadha al'ana wannan a yanzu kenan wa amma idza wasalta ila al maqam al maw'ud bihi yanzu kenan in amma idan ka kai kujeran da ake maka maka alkawari yanzu ga ga ladanka yana yana yana magana ne a kansa shauta ne to amma aka level din da aka yi masa alkawari da shi hasala li haza inda zikir kullu harfin ya faru gare ni lokacin da zan ambaci kowane harafi min hurufil ismi daga kowane harafi na suna wa hadha khasun fiya wannan ni kadai aka ba ni lama tsamahun fi ligari ba wanda yake da shi sai ni shine hassahu Allah da ya faɗa Allah ya keɓance shi da waɗansu sunaye manzo Allah ya nuna musu wasu sunaye wanda ba a nuna wa wani farko ba babu wanda aka nuna masa sai shi wanda ya kai yana kiran sunayen da shi to ya hau kan kujeran kenan ka san su yi amfani da ismin lalazin suna jin kunyan ubangiji saboda a yi dama inna Allah yi dafi anin lazina amanu ne to in aka zo wani guri inda za ka yi kawai za ka yi shi ne kawai don neman yardan zatin Allah ba don wani abu zai same ka tun kuɗa abin ba sai dai ka yi shi ibadatan ya iyayen Allah musu sakamako lokacin da muka tashi mun samu duk ɗan ɗariƙa ɗan kabdu baya tsuntuwa baya tsuntuwa ko kaga kayan tsuntuwa ta hanya ba za ka ɗauka ba saboda tarbiyyar da ake son a cusa maka ne ko za ka zamo daga cikin rijalu domin mazaje kana tafiya za kana tafiya za ka kana taka diamond ko za ka sunkuya ka ɗauka saboda kwaɗayi kwaɗayin ake so a cire maka. So dubu ɗari tara. Shayi namu nan ya fito ya tafi yana tafiya yana ganin diamond a ƙasa yana tafiya. Ya gaya min tsakanin tsohon kasuwa zuwa gida, diamond yake gani a ƙasansa, a ƙafansa. Duk abin da yake takawa diamond. wannan mun yi magana da shehi ya gaya min wannan to ana faɗa wa mutum ne idan ka kai level din ka kawar da kwaɗayin shi yasa ake mana training tun muna yara dan dan kablu baya tsuntuwa in ka tsincin ka ga kuɗi sai dai ka kira wani ya zo ya ɗauka amma dan kablu baya tsuntuwa duk ƴaƴan ƴan kablu saboda wannan training ne ko wata rana za ka zo kafin ka zo an riga an saban maka shi ne manufa to ana training din mutum ne tun daga yaranta ga shi yanzu a china a india ana training din mutane su dinga taka wuta ana training din mutane yara su a faffasa kwalba su zo su bi kai ai ana yi ba don wani abuwa me suke nufi akwai manufan da suke nufi kuma mu yaran mu duk da baki daya kamar ba fulatani ake masa shaɗi sharo a zo a yi ta dukan mutum sai an da ke ka ka zama namiji tukuna a baka mata ai ana son a cire maka tsoro ne kwarai da gaske duk wa'annan ai akwai manufa saboda in waɗansu za su iya tunkaran ku da yaƙi to a gani wannan shine to kowa akwai duk wa'innan ai iyayenmu sun yi ai da manufa ba wai haka kawai ake yi ba ko waɗansu abokanan gaba da su tunkara ne ce in dai dan duka ne to ba yanda za ku yi dan kaza wasu su yi wasa da takobi wasu su yi wasa da maciji wasu duk wa'innan ana nuna gwarzanta ne ai jarumta ne wai su larabawa ne suke cewa a ba hindu falata ajal alaina wanzurna nuhaddiruka liyaqina fa inna nuridu rayatu bidan wa nasduruhunna humran qarrawaina su suke cewa menene a ba hindu falata ajal alaina fanzurna nuhaddiruka liyaqina suna cewa wai ya khairu lana jabadiru sajidina yaran mu da idza balaga alfidamu lana sadiyan idan yaran mu suka kai a cire su a mama ya khairu lahu jabadiru sajidina zaka ga wani namiji in ya zo sai ya faɗi ya durkusa ai suna son su tsoratar da waɗansu kabila ne ai jarinta ake ja to yaya a hanyar Allah ba za a sa mutane hanyar jarinta yadda su shiga ba idan ka duba mutanen da suke hawa taurarai sammai training ɗin da ake musu ba kowane irin mutum ba ne bai cika ci ba baya ci irin namu zama na halwa ake yi ciyawa suke ci ba za su ci abinci irin wannan mai nauyi ba saboda za a wujijjiga ka ko ta ko'ina ta dama ta hannun hagu duk abin da za ka ci za ka yi a ɗinsa. saboda haka ba halin ka ci wannan sai an yi training ɗinka tukunan kafin a sa ka a jirgi a cilla ka sama idan za a tafi nan aka yi training ɗin tafiyanka kuma za ka tafi da ga mafi yawa abin da ruwa ne ba zai zamo abinci ba don komai ba saboda kar su samu abin da zai rikitar da su a rayuwarsu to wa kaifa wajen hanyar Allah to wajen hanyar Allah shine aula bi zalika wannan shine training ɗin da sufaye suke wa dukkan muridansu don su riski abin da Allah yake nufi da su a cikin tafiya. To wannan harufin shauti dani ya yi alkawari wa shauti manzala, manzala ya yi alkawari wa shauti dani kuma ya bashi, ya ce wa haza khasun fiya an keɓance da shi, la matsama'un fihi ligairi wani na bashi da koya ne ma ba zai samu ba. Ni aka ba alkawari kuma an kai kujerar. Su makala, sannan ya ce, sawabul ismil azimil kabiri ladan sunan Allah al'azimil kabiri ba ismullahi al'azimi ba, a ismullahi al'azimil kabiri, huwa hasin da Rasulullahi, wannan yake da insha annabi Muhammadu ne, iza zakarahu ahadan idan ɗaya mutum ya ambace shi bi ma fi min sawabi abinda ke cikin san daga lada asharatu ala min sawabil mutaqaddim shi kuma ya ninka ismullahi al'azim su dubu goma kana juz'an ya zamo ɗaya ne min saba'ina alfa juz'an min sawabi dubu saba'in ɗaya daga cikin kashi dubu saba'in na daga ladansa hadha fadalu wannan fadala da kulli wahidin ga duk wanda ya karanta ismin lahi azim al-kabir ne walau lam yakun maftuhan alayhi ko da bai samu fatahi ba idza alima martabatu in ya san martaban sunan yuridu anna al-kalimata al-wahidata minha don yana nufin kowace kalma guda daya to ba afu ila sab'atu alfu alfi marrataini ana ninka ta ana ninkawa so dubu dubu dubu so dubu min dubu saba'in so so biyu a ninki wa ma sawabul fardil jami'i amma farrul jami'i shi kuma ya karanta idza zakara maratan wahida to ba afu ila alfu alfu alfu salasa maratibin shi kuma an ninka shi so haka wa sawabu kullu kalimatin min farrul jami'i ladan kowane kalma ɗaya na ismul ismul azim al kabiri daga farrul jami'i wa man wa min dhikril malaikati da ambaton mala'iku biyani alsinatuha da dukkan harshen mala'iku bisittina alfin marat min fati lima ugulika za a haɗa shi ya kai kashi dubu saba'in da ladan karanta salatul fati wa kullu ma ta kaddama da abin da ya gabata من ذكر الفرد وانا شيء ذكر الفرد شو كم يكسام وذكر الملائكة في المرتبة الثلاثة لكما أنبتهم ملائكو أمرتبة ننقل أكو duk mala'ikun da Allah ya halitta kafin ka karanta wannan sirrin sai an ninka su da harshen mala'ika ɗaya in ya faɗa ladan da za a bawa fardul jami'i ani maratibul ulufun wa salashi yudrawu fi ila ashara za a buga shi sau goma sha ɗaya haga sawabul fardul jami'i wannan shine ladan fardul jami'i in ya karanta ismul allahil azim al akbari li kulli zatin ga kowane zati min zawatul fardul jami'i ga zatin dama kujera ce fardul jami'i waya salasmi atun wasitatun wasituna zatan shi kuma fardul jami'i yana da zati 366 ne yake kasuwa dama ina lillahi ta'ala salasin ya tuhadin ko man ta halaka bi wahidin da kan jannata to shi ga baki ɗaya yana samun wannan siffofin ya haɗe su wa ya ba afa hada sawab ana kuma ninka wannan ladan kullahu lizatin lati hiya bi makkata ana domin zatin ko ina shi kudubu kudubi alfardul jani ko ina yana aji za a raba shi a duniya kashi to amma babban shi ne ke ɗakin kaba to shi kuma ana ninka masa ni atumarratin so ɗari hada li fardul jami wannan kujeran fardul jami ne wajen karanta ismin lahil azimil kabiri wa amma al'ani irin mu kuma ya ibadi alladhi alayhi martabatu wanda ya san martaban ismin lahil azim idza zakara ismul azimi ka gani ismul azimi ba ismul azimil akbari ba maratan so daya zakartuhu ma'ahu jami'al mala'ikati in ya tashi karanta zai karanta ta da dukkan mala'iku ne bi jami'al sinata da dukkan harshenta wa jami'al sawabi dukkan ladan kullu lisanin kowane harshe yu'adilu sawabul fati shi kuma yana daidai da ladan salatul fati sittatu alafi marrati ani wanda kawai aka bashi ya gani a takarda ya karanta ɗani bai sama mai yake ciki ba kawai ya yi gamu gaman arziki yana karantawa to ga irin ninkin da yake tare da shi sun maƙalar radiyallahu anhu sai shau da ne ce ƙala li sayyid al-wujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min innal ismal azam shi ismal azim madrubun alaihi hijaban an sanya masa hijabi wala yatala Allahu alaihi illa man tassahu bil muhabbati ba ko Allah ke nuna masa basiri in Allah ya zabe ka daga cikin masoya Allahumma ja'alna walau arafahu nasu da mutane da su san bismillahi alazim la shtagalu bihi da sun shagala da shi wa taraku ghairihi da za su bar wani abin da ba shi ba kai wa man arafahu wa taraka alqur'ana was salata alayya lima yurafihi min kasratil fadl fa innahu yakhafu ala nafsi domin idan mutum ya gani ya sani ya san darajar da ke ciki to in zai daina karatun Qur'ani zai daina salati wa manzo Allah to kuma karshen sa ana tsoro saboda wanda ya kai maka alherin baka ka ka kamance da shi kuma saboda haka ake koyewa sai hankali ya kai tukunna ake nuna mutum wa qala radiyallahu anhu shau yace law qad law qadarta ya tu alif rajulin da zaka kadarta a samu mazaje dubu ɗari ya zukar kullu wahid minhum kullu yawmin mi'atu alfin a kowane rana suna karanta dubu ɗari min ismil kabir daga ismil kabir wa yishi kullu wahid minhum kowane ɗaya ya rayu mi'atu alfin sanatin shekara dubu ɗari lam yusawi sawabuha ba za su yi daidai da ladanta ba hatta nisfal marrat min sahibul maqami sai dai rabin ɗaya daga cikin maqamul fardul jami'i saboda maganar ɗazun na faɗa ƙur'ani karanta shi daban ne ba ƙur'anin ake magana ba a karanta alƙur'ani daban ƙur'ani daban shi ƙur'ani yadda yake ƙur'ani ne amma karatunsa ba iri ɗaya ba ne wanda yake da ajarun mai ashara wannan yana da ajarun saba mai a wannan yana da ajarun bila adadin to a cikin bila adadin ɗin shi kansa maratib daban-daban ne in kai wani a matsayinsa na arifi ya karanta bila adadin to bila adadin Allah shi ya san bila adadin wannan ma bila adadin wannan ma bila adadin to kuma tsoron Allah su ba iri ɗaya bane da takawansu da ma'arifansu amma sun kai wancan level din shi ma bidaya ne a cikin lissafi bidaya ne a cikin lissafi ba a hada su a ce za a ba su iri ɗaya ba haka Allah yake yi ba gwargwadon sanin ka domin shi inna la yabiu ajrul muhsinin Allah baya sabawa in ka ƙara za a ƙara maka ma'ama ka ƙara taraki za a ƙara maka farashi ma'ama ka ƙara taraki za a ƙara maka farashi wanda ya tsaya a labar dinsa ai wani daga ya shiga ya shiga in ka shiga cikin allazina amanu ai ka shiga allazina amanu to amma allazina amanu ai akwai marati haka ne to irin wannan to ƙarshen dai kujeran wancan kujeran shau tijanin in an ce maka farlul jami to an je kujera ne ƙarshe to farlul jami a yafa wanda yake gaban shi shi yasa shi da ne yake fada hatta hasalta ila maqamika allazi wuhitta sai ka kai ma kan kujeran da aka maka alƙawari kuma ya kai tunda ya kai to irin wurin iri ɗaya ne da kowa to amma ga iyakan wurin kowa yadda ya tsaya fardul jami'i ne kowa iya kujeransa hatamiya ne shi ne fardul jami'i shi ma ba kowa ne yake kai hataniyan in ya kai hataniyan ya kure ba ai mun faɗa a a imamul busiri ya kai ushirin makamin hassanul basari ya kai ushirin makamin shazili ya kai ushirin makamin amma wanda ya kai sulusul makami ibn al-arabi at-ta'i wanda ya kai nisul makami sai di abdulkadir jilani amma wanda ya hau kan kujeran ya ihtiya di shehu tijani haka manzo Allah ya gaya masa an ana ganewa gurin da shehu tijani yake gagaran kowa kenan saboda duk komin aka kai shi ana raba musu ne a gaban annabi Muhammad ne ya rasulullahi yaya abin yake ce to wane akan wannan kujeran kaga ai wanda yake ushurul makami ai ya shiga fardu jami'i to amma kuma ai bai kai marifan da mai sulusul makami ya samu ba shi kuma mai sulusul makami ibn al-arabi ai bai kai wanda nisful makami da ya samu ba abu yazid al-bastani ma shi ma ya kai ushurul makami shine yace ya ga da ya gani ya tashi zai shiga sai ga hijabin nuri dubu a gabansa kowane ɗaya lauda na fihi la zabba ɗaya inda ya ƙara ya ce zai narki saboda ƙarfi ne na ruhaniya ake sa maka ka shiga kamar yanzu misali kana ganin aljani a nan akwai wanda ya ga aljani zai kura mara ido akwai wanda kuma yana ganin su ya narki ya suma saboda kuwarsa bata kai shi ba haka ne ai to haka abun yake tafiya a ruhaniya ne abun yake faruwa ba wai gangan jiki ba shi yasa duk wanda suke training din tafiya sama ake nuna musu abubuwan tsoro da ta san musu saboda kar ka tsorata domin ka tsorata ba abin da zaka yi ka je aiki an kashe kuɗi a kanka a banza to in ku har wa'annan halarori kuma ba ƙarya bane ko ma ƙarya ne an nuna abin da ake ganin wanda zai saba da ganin hankali ne ka iya tunkaran abin ka ce shi ka yi maganin shi gashi zai iya halaka ka amma an nuna maka kana da wani karfin da bayi da shi saboda kai mutum ne shi ba mutum ba ka tsaya ka tunkare shi haka a hadarin ubangiji ma ake tafiya atsabun akwai halaka a ciki ai akwai wanda in ya ga wani abu ko take saboda tsoro zuciya za ta yanke zai mutu saboda ya kai level in ya matsa ya sani sai tsaya wajen shi yana gani in wazo ka ba ya kake tsaya nan ta mu nan muka tsaya ta to mu bari mu ce ga zakunan sun bude ido amma suna mar hayaniya shi ya tsaya ya kasa wannan kuma ko kura su yayi su kuma ba su je su tuje shi ba saboda yayi aikin ya wuce nasu haka take ma'arifa take haka take ma'arifa take Allah ya taimake mu na'am لو قدرت أن جميع الأسماء الله da za ka kadarta dukkan jami'ul asma'illahi al-mufarradatun wal murakkabatun ɗaiɗai ku ko murakkabi fi kun lugatin a kira ta kowane luga min jami'ul lugati cikin duk zakarta fi marratin wahidatin fi marratin wahidatin ka ambace su ɗaya lan tazik ba za ka kai ba illa nisu fadl kadiri اسم الله العظيم الكبير كنا وقال رضي الله عنه شو جاني يتي إن الفضل المذكورة أبنا مكي فدا في اسم الكبير خاص بالسيغة التي هي عاصة به ina faɗa ne akan sunan da yake banta da makamin manzon Allah shine hasatun bihi wala yulqinuha ba a lakanata wala yuzanu fiha ba a yin izinta illa li qudbil jami'i sai qudbul jami'i ne ake masa ake masa talqini kuma min hadaratu sayyidul wujudi wa ma gairiha amma waɗansu su min sayyidul ismi wanda ake kiran su ismul azim fa fiha nisfu min sawabil kabiri nisfu ne daga cikin sawabul kabiri kama ta kaddama kamar da muka faɗa baya wa hadal fadalu wannan fadala li kulli man akada sigatu min al ismil azimi ga wanda ya samu yanki ɗaya daga cikin siga ne daga cikin ismul azim bi sanadil muttasili da sanadi muttasili ba akan hanya ba wa ma man asara alaihi amma wanda ya gani fi kitabin a cikin littafi au gairi ko ninsa wanda karahu ya karanta shi min gairi izinin ba tare da fasawa buhu ladansa harafun bi ashar hasanatin faqan la gairu ya zauna lafiya ta yayi mutum mutum da bai san zinari bane ya tsuntuwa akan bola ai haka ne kai dutse kawai ka gani saboda haka wanda ya gani ko in ya sake ya duba ya gane ya san abin da ya gani ko to sanin abin da ya gani akwai abin da ake nufi da kai wa min hawasi qawli da'iratul ihada yana daga cikin hawasi na da'iratul ihada anna man allamahu Allah duk wanda Allah ya sanar da shi Allah man allamahu Allah lahu ai allafzuhu lafazinsa kawai duna asrarihi ba sirrinsa ba kana ma'amuna min as-salabi an amintar da shi ba za a maka salbi ba imanin ka ya tabbata kenan la yuqdaru alai ahadan babu wanda zai iya masa salbi wa in kana lam yufta alai bil wilayati ko da ba maka fata yin wilaya ba wala qadara ala salbi illa al qudub wanda zai iya maka salabu kawai shine mutum ya kai qudubi amma mutum bai kai qudubi bai sai maka salbi ba wannan shine sura da jiya nake gaya muku shi dairatul ihada arsadu makasu alkabidu ta banza giyu shaija kazi shaija kazi shun shazaga religion shaiza ragaijiyun shazara tijun a halis mulhik maksidu ahamun sakakun halawun yasu wannan to su ne wayannan sunayen gabaki ɗaya in dai ka san su kana tasarrufi da su duk wani waliyi komin zalin sa bai isa ya ce je ka mutu ba a na kore ka na yi ma kaza bai isa ba amma kudubi yana da hannu a kanka ta kuma a cikin sirrin bayan Allah akwai sirrin kuma da sani shi kuma bayan sallan isha'i ake karanta shi amma bayan sallan isha'i da aka fito ka yi haka a fili ka karanta ko kudubi bai sai yi maka salbi ba ko kudubi amma bayan sallan isha'i ake karanta a waje kuma kai ba hula in dai zaka karanta shi to sai dai ya ganka sai dai Allah ya isa eh amma ba yadda zai dake eh ba yadda zai dake to irin wayannan duk asararin yana hannunmu daga iyayenmu to a ce kuma wai iyayenmu ne mutanen banza sai mu ga su mutanen kirki dan siyasa ya yana kokarin komawa ga Allah yana kokarin jona dan sa ya zama magajinsa sai waliyi ne ba zai jona dan sa ya zama magajinsa ba ba mai kudi yana kokarin ya mutu dan sa ya zo ya ajiye masa gida kar ya sha wahala ga mota a raba a hau kai na Allah kasa yin haka ai ba gaskiya ba ne dan kwayaro yana mutuwa yana kokarin dan sa ya zama magajinsa a waka kai na Allah ka kasa samun haka kuma a kore da karfin tsiya ce wai ba haka ba ne wasa kenan suma kala radiyallahu anhu shauda ne ce a dani rasulullahi miftahul qurbaniyati mabudin qurbaniyan ma manzo Allah ya bani wa huwa la yuta ba ba kowa wala yazkuruhu ba mutun shi illa liman sabaqa fi ilmi Allah annahu yasiru qurban sai in Allah ya rubuta til azal zaka zaman qudbi tukunna ka sani shi ba wannan akwai miftahul wulayatin duk yana hannun iyayen duk yana hannun iyayen وهذا الذي وهذا الذكر له خواص wannan ambato yana da keɓanta izaman masu girma min jumlatiha daga jumlansa anna man sallakahu ida ashara yawman idan ka shiga aikinsa kwana goma sha ɗaya fa kullu hajatin da ajiha duk wani buƙatar da ka roki Allah da ita kiya marratan wahidatan hasalat zaka samu za a yi maka to abin da ake nufi shi yasa kullum nake gaya muku shi karamin wali dan gata ne idan ka kai wani level wallahi tallahi idan ka roƙi Allah da shi sai ka ji kunya Allah zai yi amma za ka ji kunya za ka ji kunya training ɗin da aka mana so ɗaya ni na taɓa roƙon Allah kuɗi billahi lazi la ilaha illahuwa kuma ba ta murai aka yi akwai wani mai kuɗi ne na gan shi a multazim sai na yi muna tare da kai sai na yi sha'awan abun mamaki ya san wannan guri sai na taba shi da ya waiwaya ya kalle ni sai na ga ya min kallon kamar ina da bukata bai kula ni ba sai kuma ban mar uziri ba Allah ya mantar da ni in mar uzirin abin da yake kai sai ni kuma na mar ganin kamar ya min kallon walakanci ne eh saboda kujeran da yake kai a sai na dawo na zauna sai da na yi hawaye a ɗakin kaba da na tashi sai na zo na yi ɗawafi na yi ɗawafi da salatul fajr sai na shiga multazimu na rungumi ɗakin sai na roƙi Allah kuɗi na ce Allah ina son kamun kuɗi na dawo na dawa Najeriya ya ce wa shehi na ce na yi wani abin da ban taɓa yi ba ya ce mai kai na ce na yi kuskure na roƙi Allah kuɗi shehi ya tunzire da dariya ya ce kai ma hukaci har yanzu ana bukata amma wallahi ban taɓa roƙon Allah kuɗi ba billahi lazi saboda na zo na roƙi Allah kawai ni yaddansa nake nema saboda na taɓa gaya muku shehi ya yi mana wani magana ne da inda ma ta nema ya ce malarisu idan Allah ya ce maka in za a baka ana son ka faɗi abin da kake so a maka mai kake so sai na ce ƙurbaniya sai ce ma ta nemi kai ba sai ce yardan Allah sai ce ma ta nemi kai kaci malarisu ya faɗi to tun daga wannan kaga ai ana son a ɗora mutum ne akan hanya to sai na gane kuma gaskiya ne shi kudurin ma ai neman yardan Allah yake yi wancan wani kujera daban in dai Allah ya da kai ai an yarda kai to sai daga wannan lokacin na gane ga to in haka ne to me zai sa mutum ka tsaya kana neman wani abu ka nemi yardan sa kawai to wannan abin da na ginu akan tafiyan haka to irin haka dole sai an yi wa mutum dajiya don wani lokaci haka kawai shi zai tambaye ka wani abu ya ji irin tunaninka to sai karkato da kai da da kai daidai to kuma dama haka ake bukata shi yasa man dallaka ala Allah fa kan nasahaka duk wanda ya nuna maka Allah ya maka nasiha wa man dallaka ala dunya fa kad at'abaka duk wanda ya nuna maka duniya ya wahalar da kai domin ba a samunta kullun neman ta ake ba samunta law kana law kana ibnu adam wadiyan habba alayhi an yakuna wadiyan walau kan lahu wadiya ne a habba an kula a hada da gari kaza wala yamla ubatan ibn adama illa turab amma Allah fa yana samuwa yana samuwa wayannan shine abubuwan da yake faruwa Allah ka taimake mu eh wa fi ijabatun za a samu ijaba kal ism azami kamar sunan Allah azim walau hasala lil ani da zai faru irin mu la hasala lahu ijabatu fadadan an maftu alaihi ani ya ga ismailal azim dama na ga muku rana shi ismailal azim yana nan yana yawo to a yawon da yake yi idan yana cikin yawo sai aka zo aka dauki ismailal azim aka ba wannan yaron kamar wuka aka dauko ai ismailal azim ne ko sai aka ba wannan yaron sai aka kawo rago aka danne aka ce yanka zai yanku bai kai ba a ba wannan mana to kuma shi ya yanka kawai ko ya san bismillah ko bai san ya ake ake yankan ba zai danne shi sa maruka zai ci shi ne yake magana walau hasala li aniyin la hasala lahu ijaba ani wanda bai san me ake nufi da shi ba zai biya bukata fadalan an mabtu alai to ina kuma wanda ya san abun walam yuzkaru sayyidina radiyallahu li ahadin bai sanarwa mutane yadda yake ba li annahu khasun bihi an kebance shi da shi alhamdulillah za mu tsaya nan sai gobe insha Allah sai mu ci gaba mu za abin da yake ciki Allah ba mu sa a gunna Allah taimake mu Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq nasir al-haq الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار اللزم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن وما كان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئنا وكراهنا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة